الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau biyar ga watan al-muharram shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 30 ga watan shida shekara 2025 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar a sheik muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata man fara karatu ne a cikin sharaɗi na biyar istiqbalul qibla shine fuskantar alqibla mun yi mun yi dan kadan daga cikin a wannan gabar kuma adadi ya taso muka dakata ina ji mun tsani a daidai gabar da malam yace qala ba'dul ulama'i muqarriban muqarriban hadha من كان في المسجد استقبل الكعبة ومن كان في مكة استقبل المسجد زوا قرشيكو زام تاشي ديدي فدن سو ذكر اهل العلم ما ليتي ما ابوتا علمي suka ambata suka ce rahimahullah rahimahumullah Allah ya musu rahama أن الانحراف اليسير في الجهة لا يضر حقيقة الانحراف shine karkacewa al-yasira wacce take yar kadan la yadurru baya baya cutarwa ma'ana karkacewa da mutum zai zai yi dan kadan daga jihar al-qibla wannan ba zai cutar da sallarsa ba a ce sallarsa ba ce ba fa idza kana al-insanu 'anil ka'bati sharqan aw gharban idan mutum ya kasance shi a haƙƙinsa ka'aba tana gabas ne ko tana yamma ma'ana kamar mu a haƙƙin ka'aba ina ce gabas ce to akwai wanda suke kuma saboda mu muna yammacin duniya ne akwai wanda suke gabashin duniya su kuma idan sun tashi sallah ina su kalla kenan yamma za su kalli yamma ne to saboda haka idan aka samu kes irin wannan ko irin namu ko irin nasu mala yace kanatil qiblatu fi haqqihi ma bayna shimali wal junub to irin wannan alƙibla ko ka'aba inda zai fuskanta a haƙƙinsa za ta kasance tsakanin kudu ne da arewa shi ne ashimal ko kuma aljunub ma'ana a duk inda mutum ya kanatil ƙibla tufi haƙi ma bai na shimal wal junub alƙibla ya ta kasance a wajensa shi ne abinda yake kudu ko arewa ma'ana idan mutum ya kasance ba irin namu ba kenan afwan ba irin ba irin haƙƙinmu ba kenan ga wanda yake ga wanda suke yake gabashin duniya ko yake kudancin duniya to zai kasance ko yake yammacin duniya kai zai kasance alqibla a haƙƙin sa shine kalli kudu ko ya kalli arewa amma wa idza kana anil ka'bati shimalan aw junuban wanda ya kasance shi kuma game da ka'aba ya sa ka'aba ne a kudu a kudu ko a arewa saratil qiblatu fi haqqihi ma bayna sharqi wal gharbi to shi kuma a lokacin alqibla a hakkin sa ta kasance gabas ne ko yamma li'anna alwajiba istiqbal aljiha saboda abin da yake wajibi shine fuskantar jiha ana abin da malai yake cewa giya mana shine yanayin inda mutum ya kasance a duniya ko kuma a yankin duniya yanayin inda zai fuskanta kenan wajen a lokacin da yake sallah inda zai juya ya kallana alƙibla yanzu misali ka'aba tana tsakiya wasu suna gabanta wasu suna bayanta wasu suna damanta wasu suna hagunta haka ne to idan mutum ya kasance a yana gaban ka'aba wannan zai kasance yana yana wannan bangare kenan gabas ko yamma yana yamma yana yamma to a lokacin alƙibla a wajensa ina ce kenan ina ce wanda yake gaban ka'aba fa yawwa yamma ce kenan yamma ce wanda yake bayan ka'aba kamar mu kenan haka ne mu muna bayanta daga nan alƙibla a haƙƙin zai kasance ina ce kenan gabas wanda yake daman tafa alƙibla a haƙƙin zai kasance ina ne kudu ne ko arewa kudu haka nan wanda yake hagunta alƙibla a haƙƙin zai kasance ina arewa to shine abin da malai yake nufi shine abin da malai yake so ya faɗa malai ce na'am haka al'abarin yake laufuri da annal insana kana sharaɗan an ka'abatin wastaqbala shimala fa inna zalika la yasifu idan da zamu dauka cewa mutum kana sharaɗan an makkata ya kasance yana gabas daga garin makka wastaqbala shimal da ya tashi sallah sai ya kalli ashimal shine kudu fa inna zalika la yasifu to a lokacin sallarsa bata ba sallarsa bata inganta ba li'annahu ja'ala al-jihata an yasarihi saboda ya sanya jihar hagunsa wa kazalika law istaqbala al-junub hakanan da zai kalli arewa fa inna zalika la yasihu shi ma dai sallarsa bate ba li'annahu ja'ala al-qiblata an yaminihi saboda a lokacin kuma idan zai salla ya sanya al-qibla ne a hannunsa na dama dole ne kuma ya fuskanci jihar ta inda take gaba daya yanzu misali mu da muke salla ina muke kallo gabas muke kallo shine jihar mu sai mutum zai salla ya juya ya kalli nan nan shine kudu ko arewa ko to sai mutum ya juya ya kalli nan ina sallarsa babu ko mutum ya juya ya kalli nan ya kalli kudin kenan ina sallarsa babu to shine abin da malai yake nufi inda zai kasance inda mutum ya kamata ya kalla shine nan gabas to sai mutum fuskarsa ta karkace sai ya kalli nan ba shi da sallah ko mutum fuskarsa ta karkace sai ya kalli nan ba shi da sallah amma kaddara tun daga bangon nan har zuwa can duk inda ya kalla alƙibla ne sallarsa ta yi ƴan uwan fahimta da kyau ko shi ne abinda ne mana ishara satin da ya gabata na ce za ku ga wasu masallatan ana ƙoƙari ga alƙibalar sosai ko kuma ga gabas ɗin sosai amma sai a ce sai an karkatar da mutane wannan duk ba daidai ba ne in dai mutum ba karkatawa ya kalli kudu ko arewa ba ko baya in dai anan inda muke ne duk inda ya kalla ya salla anan ya kalla ya salla anan yayi shikenan ba buƙatar a ce sai mutum an karkatar da shi ne idan da a ce a wajen ka'abar kake ne to wannan dole ne a karkatar da kai kai setinta inda a ce a cikin garin makka kake to dole sai an karkata da kai kayi setin a masallaci mai alfarma amma lokacin da ka fita to wannan jihar kawai za ka kalla kai sallah shi kenan sallah ta yi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace malai ce wa kazalika law istaqbala al-junuba haka nan da mutum zai kalli a arewa fa inna zalika la yasihu a lokacin sallarsa shi ma bata ba لأنه جعل القبلة عن يمينه سبب يسني القبلة أدامنسا وكذلك لو كان من أهل الشمال واستقبل الغرب هكذا عند متن ya kasance daga cikin wanda suke wanda suke a kudu sai ya fuskanci inda yake arewa ko kuma inda ya fuskanci inda yake yamma fa inna salatahu la tasihu shi ma sallarsa bace ba li'annahu ja'ala al-qiblata an yasarihi saboda ya sanya al-qibla din a yammansa hannunsa na hagu walau istaqbala ash-sharqa hakanan da zai fuskanci gabas yayi sallah fa inna zalika la yasihu aidan hakanan shi ma dai sallarsa bace ba li'annahu ja'ala al-qiblata an yaminihi saboda ya sanya al-qiblar a bangaren hannunsa na dama faman salla ila ghairi al-qiblati malai ce duk wanda yayi sallah yana kallon wani wani guri da ba al-qibla ba fa salatuhu batilatun ghairu sahihatin sallarsa ta ɓaci ba ta inganta ba wala mubarri'atu li zimmatihi illa fi ahwalin arba'a sallarsa ba ta kubutar da shi ba ba ta sauke nauyin da ke kansa ba malaita illa fi ahwalin arba'atin sai a cikin wasu halaye guda hudu akwai wasu halaye guda hudu wanda idan mutum yayi sallah baya fuskanta alƙibla sallarsa ta yi za mu ji su insha Allah ta'ala idan ba su ba yanayin da mutum yake sai ya juya ya kalla alƙibla sannan ya sallah الحال الأولى حالي نفركو إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة إذا متن يكسنتي يا قد يا قمد فسكنت القبلة بزي إيه فسكنت القبلة با مثل أن يكون مريضا ما ليتي مثالي يكسنتي ba shi da lafiya wajuhu ila ghairil qiblati kuma fuskarsa a lokacin da yake zaune ko yake kwance akan gadansa tana fuskantar inda ba alqibla bane to dole akwai buƙatar idan zai yi sallah sai ya juya ko an juyar da shi ya kalli alqibla sannan ya sallah kuma ba zai iya ba sannan bai samu wanda zai juyar da shi ba to a wannan hali kawai zai sallah ko ina yake kallo ko yamma ne ko kudu ne ko arewa ne duk inda yake kallo kawai zai sallah haka wala ya tamakkanu min al-insirafi ila al-qibla shi ba shi da iko ba zai iya juyawa ya kalli al-qibla ba fa inna salatahu tasihu ala ayi dihatin kana li qawlihi ta'ala mala yace to a lokacin sallarsa ta inganta a kowace fuska ya kalla ya sallah banda al-qiblar tasa saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce fattakullaha mastata'atu ku kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki daidai gwargwadon ikon kowa gwargwadon ikon da ya samu da wannan ikon nasa aka zai bauta wa Allah maɗaukakin sarki yadda ka samu dama da wannan damar ake so kai amfani da ita ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki a haka malai ce wa hazar rajulu shi ko irin wannan mutum da muka bada misalin sa la yastati'u an yatahawwala ila al-qiblati ba ba zai iya samun dama ya juya ya kalla al-qibla ba la bi nafsihi shi akan kansa ya juya da kansa wala bi ghairihi ko kuma ya samu wanda zai taimaka masa ya juya da shi duk ba zai samu wannan dama ba to shi sa sai shari'a ta bashi dama yayi sallasa kawai a haka babu lafi saboda kai uwa wannan abin da yake nuna mana shine idan mutum yana cikin wani yanayi na rashin lafiya ta yadda ba zai iya juya ya kalla al-qibla ba babu kuma wanda zai iya juyar da shi to wannan babu laifi sallah da inda yake kallo kaga da wannan zamu ji hankali wanda suke kwanciya asibiti dan mutumin da yake kwanciya asibiti yake iya hankaltar halin da yake ciki yan uwa akwai sallah kansa dole ne sai sallah galibi da yawa na san wannan daga cikin marasa lafiyar mu da ake zuwa a kwantar asibiti wasu daga cikin su idan an kwantar da shi asibiti har a dawo da shi baya sallah Allah wasu ba sa sallah dan abin da suke dauka kawai shine yanzu suna da lalurar rashin lafiya sai mutum ya dawo in ya samu sauki sai jela sai jera sallar kwana biyar ko kwana shida wannan ba daidai bane ba daidai bane ban ban ki ba kai masa uzurin jahilci bai sani ba amma lokacin da mutum yake kwance a gadon asibiti yake iya motsa jikinsa yake iya amsar yan dubiya a ce masa ya jiki ya ce da sauki wannan dole ne sai ya sallah ko da baya iya tashi kai ko da a kwance yake kawai zaune ma ba iya tashi sai ya sallah haka kai da kake jinyarsa dole ne ka sa ya sallah aka idan zai iya alwala ka sa masa ruwa ya alwala a wajen idan ba zai iya ba samu masa ƙasa ya taimama idan ba zai iya taimama ba ya sallar a hakan sai ya yi dai saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan kamar yadda muke ta maimaitawa ba dole ne tana da lokaci da Allah madaukakin sarki ya aje mata sai an yi ta a haka sannan abu na biyu idan zai iya tashi zaune ko zai iya tashi a gefen gadansa a shimfiɗa masa da duma sai a sa masa da duma ya rinka sallah akan ta idan ba zai iya sakowa ba ya yi akan gadansa idan zai iya fuskanta alƙibla a lokacin to sai ya fuskanta idan ba zai iya ba sai a samu wanda zai juyar da shi sai ya juyar da shi a kwancan yadda yake akan gadansa don wasu gadajen za ku galibi haka suke haka suke kallo ko ba ana kudu da arewa suke ga kan mutum anan ga kafarsa ko ga kafarsa anan ga kansa anan wajen za ku ga suna kallon kudu da arewa ne idan ya tashi sallah sai ya tashi mukaddara wannan teburin shine gadan yana kwanta a haka idan ya tashi sai ya sako da kafarsa nan wajen kun ga ya fuskanta albala kenan ko sai ya sallarsa a haka shikenan idan ma ba zai iya ba kai dan uwansa sai ka juyar da shi idan duk hakan ya gagara dole yadda yake kwantar nan ba za a iya motsa shi ba saboda idan an motsa shi za a samu matsalar ciwon ya sallarsa a haka ya uwa tayi ina fata an fahimta saboda haka wannan ya kamata yan uwa mu kiyaye shi duk lokacin da ka je duba dan uwanka a asibiti bashi da lafiya ya kamata ka rinka bibiya shin yana sallah ko baya sallah ina taba ba mu labari anan mun taba zuwa dubiya asibiti wani wani wani ya samu rauni muke tambaye su cewa kana sallah yace ai shi ko sallah baya yi ba ma tambaye su muke ba da muke tambaye su cewa ya batun ibada yace wallahi ko sallah baya yi an soke shi ne da wuka haka anan yace wallahi ko sallah baya yi to shine a lokacin muke ga masa cewa ai sallah ba ta faɗi kanka dole sai kai a yadda kake nan aka za ka yi sallah ya ce ya gode ya gode kuma Allah zai ci gaba da yi to abin da ya kamata kenan maimakon kawai ka je wajen mara lafiya ka yi surutu ka taso ya kamata ka rinka bibiyar irin wannan abuwa ya kake sallah kowa ne shin kana sallah to a lokacin zaka gane cewa yana yi ko baya yi Allah madaukakin sarki ya samu dace alhalu thaniya hali na biyu daga cikin halin da zai baka dama ko da ba ka fuskanci alƙibla ba sallaka ta yi shi ne idza kana kha'ifan min aduwin aw kana hariban wattijahuhu ila ghairi alqibla idan mutum ya kasance yana cikin halin tsoro da firgici daga abokan gaba sun biyo shi za su cin masa aw kana hariban ko ya kasance yana gudu an biyo shi za a kashe shi ko za a cutar da shi a lokacin da yake gudu in zai iya sai duba agogai lokacin ya ga lokacin sallah yayi an fahimta ya kuma kamun ya tsaya lokacin sallah zai fita sannan wattijahu ila ghairi alqibla inda yake fuskanta ba alqibla bane fa fi hadhihi alhal ma laysa a wannan hali yasqutu anhu istiqbalu alqibla fuskanta alqibla ya saraya akan sa shi a lokacin babu laifi dai inda yake gudu sai ya salla haka da qaulihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da sha'anin masu yaki wanda suke gwabza yaki Allah ya ce wa in fa in khiftum idan kun ji tsoro lokacin da kuke sallah kuka tsaya za ku yi sahu abokan gaba za su iya cutar da ku su hau kanku su kashe ku sai Allah ya ce farijalan ku yi sallah kuna tafa akan kafafun idan mutum a kafe yake yana rike da bindiga ko takobi yana sara yana suka to a haka zai yi sallah a yadda yake kawai zai zai sa wa zuciya su cewa gashi ya fara sallah idan zai iya tare kama ya tare kama ya fara sallar sa haka yana sara yana suka ina fata an fahimta ya sallar sa haka aw rukbanan ko kuma kuna haye akan dawakai ko kuma igwa ta yaki ko jiragen sama ana lugudan wuta a haka in dai lokacin sallah yayi sai an yi sallah kadda abin lokacin ya fita kaga sallah tana lokacin sallah yana da muhimmanci yan uwa to tunda irin wancan irin mai wannan yanayin ba ya masa uzuri ne ya tsaya ya gama abin da yake sallah ba babu wani wanda zai uzuri kuma a ce sai ya gama abin da yake to shi sa ji yadda mutum yake sai sallah idan misali ka kaddara cewa an biyo ka kamar Allah madaukakin sarki ya kiyaye yadda muke fama da yanki dinafin da sauransu mutum ya an biyo shi ya shiga daji da gudu haka wannan gudun da yake lokacin sallah ya riga yayi yana so ya karasa wani kauye dan ya faki abin ya karasa kuma lokacin sallah zai iya fita a yadda yake gudun nan ko nan kake kallo arewa kake kallo a gaba yamma kai yamma kake kallo to mutum ya sallar sa haka kana gudun kana Allahu akbar Allahu akbar amma ba ba za ka yi ruku'u ba yawa ba kabaru ko dan gasa an kai ruku kuma shikenan za za ka kwana a hannunsu to Allah ya kiyaye wa alaikum salam na'am eh mara lafiya wanda baya iya komai wanda yake jinyarsa wanda yake jinyarsa inda yana iya hankalta wani abu sai masa tsarki masa alula babu laifi sai masa tsarki masa alula ko kuma temama idan alula ba za ta yi ba sai masa in yaso kuma shi sai ima inda kansa babu laifi babu laifi irin wani abin dan wani ya taimaka wani kamar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya kwanta rashin lafiyarsa hatta addu'a da yake da yake shafa a jikinsa saboda jikinsa ya nauyi baya iya na Aisha take masa ta tofa a hannunsa sai kuma ta saman nasa ta shafi jikinsa da shi sallallahu alaihi wasallam to babu laifi dan an taimaka masa a masa tsarki a masa alula sannan sai yi sallah aka babu laifi saboda haka hali na biyu dan uwa shine lokacin da ake cikin halin yaki ko kuma kake cikin halin tsoro ko kuma an biyo ka ka fake ka buya a wani wajen misali ka hau bishiya ka hau bishiya an biyo ka kana tsoron kada a ganka abokan gabanka ko kuma waɗanda suke neman ka suna ƙasa suna kewayawa to yadda kake a jikin bishiyar nan a makale a kwance baka so ka motsa yi sallaka a haka a haka za ka yi sallaka kuma idan ka sako ba sai ka sake wata ba ta yi wannan da kai ta riga ta yi ba sai ka sake wata ba na'am in akwai rago lokaci sallaka ta yi ba sai ka sake ba ai dama abin da ake tsoro shine fitar lokacin idan ka san za ka iya saukowa kamun lokacin sai ka bari sai ka sauko amma ya aka kasan za ka iya saukowa misali shi sa daman lokacin ake duba yanzu alhamdulillah lokaci ne na agogo ka san lokacin sallah yaushe yake shiga ka san lokacin sallah yaushe yake fita galibi kuma za ka ga da wahala ka ga mutum yana babu waya a jikinsa ko da babu agogo a hannunsa da wahala kaga lokaci zai baka dama ka gane cewa lokacin sallah ya kusa fita saura minti kaza bar ne sallah ta aka ina fata an fahimta alhalatu thalitha mala cewa ma'lumun abu ne sananne annal kha'ifa mutumin da yake cikin halin halin tsoro kad yakunu kad yakunu tijahu ila alqibla zai iya kasancewa inda yake fuskanta alqibla ne za ta iya ya kasance lokacin da kake gudu ko kake yaki fuskar fuskar ka tana kallon alqibla ne وقد يكون اتجاهه الى غير القبلة za kuma iya kasancewa inda kake kallo fuskarka ba ta kallon alqibla فإذا رخص الله له في الصلاة راجلا أو راكبا idan har Allah maɗaukin sarki zai maka rangwame ka yi sallah a tafe ko ka yi sallah akan abin hawa lokacin da kake halin yaƙi fa muktada zalika to abinda zai hukunta haka abinda za mu samu na hukunci ƙarƙashin wannan an ayyu rakhisa lahu fi tijahihi ila ghairi qibla Allah subhanahu wataala yayi maka rangwame ƙarƙashin wannan hukunci mutum zai iya sallasa zai iya sallasa ba tare da kallon alƙibla ba tunda aka ce idan ana cikin halin yaƙi mutum ya yi sallah a tafe ko kuma ame ko a haya akan dabbarsa domin babu aula kuma mutum ya yi sallah shi ma lokacin da yake cikin halin yaƙin a lokacin da baya kallon alƙibla ko kuma yake kallon inda ba alƙibla ba abinda wannan istinbadin da malam yake na ƙarƙashin wannan malai ta idza kana yakhafu ala nafsi idan mutum yana jiwa kansa tsoro zai halaka idza tajaha ila alqibla idan yace sai ya juya ya fuskanta alqibla shikenan sai ya sallarsa الحال الثالثة ما لتي حالي نأكو إذا كان في سفر إذا كاكسنتي إذا متن يكسنتي تكن حال تفيا وأراد أن يسلي النافلة متن يني في سل النافلة فإنه يسلي حيث كان اتجاه, اتجاه سيره bala ce to a lokacin zai yi sallah ne inda a bar hawarsa take fuskanta na mutum zai sallah yanzu kai da kake driving kake tafiya a cikin motarka ka tashi daga Kano zaka je Kaduna zaka je Katsina zaka je ina ne babu laifi kana cikin tafiya sai kaga ya kamata ka sallar nafila zaka sallar nafila kana kana driving babu komai ba komai zaka yi kawai kabbara zaka yi kabbara zaka idan zaka yi sakin sitiyar zaka daga hannu idan ba zaka iya bai kabbara kawai aka kabbara harama Allahu akbar kana kallon gaban ka kana tuki ka karanta Fatiha da sura ka ci gaba da sallaka aka kadan sun kuyar da kanka dan ba sun kuyar aka bai da ba ka gaban ka ko kadan ya haka shikenan kai sallaka aka kai sallama shikenan tayi ba laifi insha Allah ta'ala manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshi yana yi akan jaki yana akan abarawarsa haka nan idan ma ba kai ne kake driving ba zaka iya kana kujerar baya dama kai yafi sauki eh tunda kai dama babu wani abu da zai dauke maka hankali kai kawai janka ake yafi maka sauki to lokacin da kake cikin halin tafiya kana so kai sallar nafila babu laifi zaka yi sallar nafila koda motar ku ba gabas take kallo ba ko da abin hawan da kake kai ba alƙibla yake kallo ba za ka yi sallaka haka ya inganta babu laifi malai ce sabata zalika an annabi sallallahu alaihi wasallam hakan ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu kana yusalli fi safri ya kasance yana salla a halin tafiya haythu kana wajjahahu illa annahu la yusalli maktuba duk inda abar hawa ta ta fuskantar da shi yana salla yana kallon nan sai dai abin da aka hikaito daga gare shi baya sallar farilla akan abin hawa tsayawa yake saukai sai sallar farilla amma wannan idan ana zaune lafiya kenan ko idan a cikin halin tsoro ne fa biyo ka akai akan akan abin hawan zakai sallah ko ba zakai ba zakai hali na biyu shine kana tafiya a cikin mota lokacin sallah zai fita zakai sallah a cikin mota ko ba zakai ba zakai yan uwan fahimci bambancin wannan tafiya kake yi kai kadai ko kai da wani ta yadda idan lokacin sallah ya yi za ku iya tsayawa ku faka ku yi alola ku shiga masallaci ku yi sallah to wannan baya halatta ku yi sallah farilla akan abin hawan ku amma yanzu misali ka shiga mota irin motocin nan dogayen nan galibi ba su tsayawa a yi sallah kowa ya sani duk wanda yake wa dogon motar nan suna tsayawa ne inda suka ga dama kawai ko inda za su sha mai ko inda za su wani abu nasu amma ba dan ku tsaya ba zan a za ku yi sallah ba shi sa wani lokacin idan ka shiga motar da yamma da yamma ba za su tsaya ba sai cikin dare can lokacin sallar magariba ta riga ta wuce sai tsan cikin dare za su tsaya ko misali an je kaduna misalin abuja in lagos za su an je kaduna ko abuja za su tsaya su sha mai anan suna shan mai abuja galibi to sai ga kamun a je abuja lokacin sallar magariba ya shiga isha ta ya fita isha ta shiga to ya zaka yi kenan a lokacin dan uwa zaka yi sallaka ne fa a cikin mota kada ka ce sai ka sauka zaka yi sallaka ne a cikin mota Allahumma sai dai idan kana gani ba za ka jam'i shi mana shari'a ta baka da babu laifi akwai rukusa da shari'a ta bayar ga matafi zai iya jam'i tsakanin bainar salatai tsakanin magariba da isha tsakanin azhar da al'asar amma idan kaga zaka yi sallaka babu wanda ya hana ka kai sallaka a cikin mota ko kuma irin sallar da ita ba a yi mata jam'i kamar wace sallah kenan asuba kamar sallar asubahi kun taso cikin dare za ku tsaya bace wajen karfe 9 ko 10 karfe 9 ne lokacin sallah ya riga ya fita kowa ya sani asuba da lokacin ta fita to ya zaka yi kenan zaka yi sallaka ne a cikin mota dan uwa ai zaka yi sallaka na'am alula idan kana da zaka yi sallaka idan baka da alula kuma lokacin sallar zai fita zaka yi sallaka haka an gane idan baka da alula lokacin sallah zai fita zaka yi sallaka ne haka dan shine iya gurgudan damar da ka samu fattaqullaha mastata'tu shine iya damar da ka samu a lokacin idan ka bari sai ka tsaya lokacin sallah ya fita ita kuma sallah ba a yin ta ba ba a yin ta idan lokacin ta fita sai uzurin da shari'a ta bayar uzurin bacci ko uzurin mantuwa wanda mun karanta su a baya ko wannan baya ciki ko yana ciki baya ciki mutum da yake cikin mutum da irin waɗannan abubuwan yan uwa muna yin kuskure da yawa a cikin shi sa nake ƙara maimaitawa mutum da yake cikin kurkuku ko in ce abin nan yake da suna sel na 'yan sanda kun san su ma a ƙasar musulmi muke a najeriya muke a najeriya ma arewaci amma wallahi za a kawo mutum a sashi a sel ba za a ba shi dama ya sallam ba haka ake ba duk wanda ya taba shiga ya gani za ka shiga cikin sel tun safe za a je ka a sel tun safe har dare ba za ka fito ba ba wanda zai baka ruwa kai sallah haka wannan ai bai dace ba ko a ƙasa arna ya kamata a ba mutum yanci ko a ƙasa arna an akwai akwai yancin ibada akwai yancin bauta bare a Najeriya a Kano a sa ka a cikin sel kana musulmi wani ma wallahi talla mutumin kirki ne ba mutum banza bane tsautsayi ne wani abin kawai kawo shi wajen amma yayi yayi a bashi ruwa alwala ba za a bashi ba cikin sel din kuma kowa san yadda yake anan za a yi fitsari a kashi ya mutum zai yi kenan dan uwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye kai kiyaye mu gaba idan ka tsinci kanka a cikin irin wannan yanayi kai sallaka haka an bayyana kai sallaka haka in akwai bango a wajen wanda zai yi taimama ka buga ka taimama kai sallaka aka idan babu kai sallaka aka almuhim ba a bar lokacin sallah ya fita ba a yi sallah ba a bar lokacin sallah ya wuce ba a yi sallah Allah subhanahu wataala ya samu dace mala yace idan lokacin sallah ta farilla ya kama sai annabi ya sauka daga kan abu hawarsa kuma sai ya je ya fuskanci alƙibla sai ya sallah malai ce fa'an amir ibn rabi'a annahu qala an karɓo daga amir ɗan rabi'a ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama huwa alar rahilati ya ce na gama zan Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kan abar hawasa ita ce an rahila yusabbihu yana yin sallan nafila at tasbihu anan bi ma'ana salatun nafila yana sallan nafila yumi bi ra'sihi yana nuni ima'i shine nuni misali in zaka ruku sai kai haka subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sai ka dago hamdan katiran tayyiban mubarakan fi sujjada fa sai kai kasa dan kadan yadda yafi na ruku subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la dan ku an fahimta to haka ake shine imani nuni kawai zaka yi da kanka ba tafiya zaka yi to annabi tun da shi kaga akan aban hawansa kusan raƙumi ne ko jaki ko na makamancin haka saura kan kana tafiya akan jaki zaka iya durƙusa babu komai amma kaga in mota ce fa kana driving kaga da matsala eh da matsala saboda haka annabi yana nuni da kansa shine imani qibala ayi wajhin tawajjahu nahiyar duk inda wannan abahawa ta ta fuskantar da shi anan yake fuskanta ya sallarsa ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة أما مروتين حديث يتي النبي بي كسانتي yana aikata haka ba sallar nafila akan abin hawa ta fuskantar da shi inda ta ga dama a sallar farilla annabi bayan haka wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabut tafsir babu yanzu lil maktuba haka ne Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabut salatil musafirina باب جواز النافلة على الدابة ففي النافلة يسلي المسافر ما ليتي أتكين سلى النافلة متى فينا ينسلني حيث كان وجهه دي إند فسك ستكسنتي بخلاف الفريضة سابان سلى فريلا فإن الفريضة يتسلى فريلا يجب عليه أن يستقبل القبلة فيها في السفر واجبين أكنسا يسوكا يفسكنت القبلة أتكين سلر sannan ya yi ta a haka Allah maɗaukin sarki ya samu dace za mu tsaya na insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi alhalun rabi'a mu kuma shiga sharɗi na gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya na'am na'am eh na gani na fahimta na fahimta ya ce mara lafiyar da misali a ce bayan gida ya balle masa irin bayan gida ba ya tsayawa akwai marasa lafiyar da suke da irin wannan halin Allah ya ba su lafiya wasu za kuma famfas ake samu su haka ne to wannan a yadda yake aka je sallah mala aminu yadda yake za ka ɗauki misalinsa ne da mai silsila silsilatul baul biyayyen fitsari da mace mai jinin istihaba duk za ka ɗauke su ka ba su hukunci ɗaya ne mace da mai jinin istihada wanda jinin ta yake zuba baya yankewa idan lokacin sallah za ta sanya kunzugu ne ta rufe wajen ta sallar ta aka jinin yana zuba tana sallah babu laifi sallar ta yi mutumin da yake yawan fitsari shi ma idan lokacin sallah yayi yayi alulasa sai ya sa kunzugu ya sa famfas ya rufe jikinsa yayi sallar ta aka ko da yana jin fitsarin yana zuba a lokacin yayi sallar ta sallar ta yi shi ma shine gurgurdan abin da zai iya na tsoron Allah a lokacin na ibada ba haka bane akwai abin da zai iya sama da haka ba abin da zai isa da haka shine fattaqullaha mastata'tu haka shi ma mai yan bayan gida idan aka samu famfas nan zai sallasa aka ko da yana jin fitar bayan gidan zai sallasa aka ya gama sallasa sai insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dadi na'am na'am na'am na'am
ba yi da kowa sai ma eh da kuma zai zama ta cewa mace a ce ta yi wa namiji a bala eh ko ta yi wa abu da namiji a yi ma misali na'am
hakan a wannan halin ya halatta tunda idan mutum ya yi a bala ya kasance ko da Eh.
mutum eh a bala ta warware eh to yaya za a yi a wannan abinda malam yake cewa shine mutumin da bashi da wanda zai masa alula ko taimama sai matarsa kawai to ya yanayin yadda za ta yi masa taimama din tunda kaga ai a littafanmu na fikihu mun karanta cewa idan mutum ya alula ya taba mace alula ta warware ko to ya za a yi kenan to abu na farko babu laifi matarsa ta yi masa alula ko ta yi masa taimama kamar yadda muka faɗa na Aisha ta take wa manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi addu'a ko tunda mai ɗakin sa ce matarsa ce to amma wannan bambancin shine wannan tema wannan alola ne wannan kuma addu'a ce to hukuncin mun gina shi ne akan idan mutum ya taba mace mai hukuncinsa hukuncin mace mutum idan ya taba a- idan ya taba mace alola tana nan ko ba ta nan eh tana nan su su misali a cikin abubuwan da suke kira alola akwai abubuwan da- da ake ce musu asbab su sababai ne ba su ne suke karya alolan ba su sababin abin da ke karya alola ne misali bacci ai ba bacci ne kai tsaye yake karya alola ba amma abin da ake tsoro shine mutum idan ya bacci zai hutu ba haka bane idan hutu ya fita daga jikin mutum na alolarsa ba ta nan haka nan idan mutum ya taba mace mazi zai iya fita daga jikinsa idan mazi ya fita daga jikinsa ina alolarsa kun ga ba wai taba mace ne mujarradin taba mace yake karya alola ba an gane shi sababi ne na karyewar alwalar saboda ka taba mace kawai mutum ya taba mace ya goge- ya goge- ya goge jikin mat- matarsa wanda bai kira mata alwala ba sai dai idan wani abu ya fita daga jikinsa ina fata an gane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana sallah kamar yadda taba- ya tabbata a cikin hadisin bukhari a ɗakin da na'isha idan ya yi sujjada sai ya sa hannu ya ture kafarta ya taba jikinta ko bai taba ba idan ya yi sujjada saboda ɗakin kuntatacce ne ta irin miƙe kafan da sai ya sa hannunsa ya- hannunsa ya taɓa kafa sai ya ture sannan sai ya ɗora goshinsa kuma ya ƙara sallarsa a haka. kun ga taɓa jikinta ya fita daga sallarsa bai fita ba to da irin wannan dalilai da wasu su malamai suka kafa wajen cewa taɓa jikin mace kawai baya warware alwala baya warware alwala sai dai idan mutum ya taɓa jikin mutum kuma wani abu ya fita daga cikinsa a hadaf su ne suke warware alwala kai tsaye kawai kamar fitar fitsari fitar bayan gida fitar mazi fitar mani waɗannan abubuwan idan suka fita shikenan rola ta karye kai tsaye amma su asbab ana kallon su ne shi sa abu hatta malam eh, malam mai Allah sai da ya raba akwai bacci mai nauyi akwai bacci mana haka ne ko akwai wanda yake kare alula akwai wanda ba kare alula da sauransu saboda haka malam babu laifi matar za ta yi masa alula ko ta mama ya sallah da kansa babu laifi insha Allah ta'ala na'am eh yana ciki babu laifi duk babu komai mutum ya zai zai fita daga zai fita masallaci sai ya sumbaci matarsa ko ya rungume ta babu komai ba komai in dai ya tabbata yana da yana da tabbacin wani abu zai fita daga cikin sa ba matsala insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am